بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا التبس عليك أمراني
idan lamari guda biyu suka zama wannan babi da muka karanta a baya mun karanta ne wanda ya magana akan zancen karamomi na waliyai da kuma ibarori nasu نعم
waɗanda suke a zuwa na manganu wanda za a fassara a gane cewa kaza ake ne domin akan su suka yi ma- akan su muka yi magana نعم to yanzu kuma zai magana ne akan zancen dan yayi magana a ƙarshen maganar sa yayi magana akan mutanen da suke wasiluna su ne waɗanda suke sun riga sun riga sun yi usuli wanda su a wajensu baya suruntuwa a wajensu ma a ce su zo su dinga roƙon ubangiji maɗaukin sarki akan wasu wata buƙata نعم saboda suna jin kunya ga ubangiji maɗaukin sarki idan suna roƙon Allah a wani abu kaman gani suke yi kamar mutumin da ya riga ya manta kaman a ce mutum ya manta ne kana tuna masa abu Allah ne ya riga ya rubuta tun asalan za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza kaza kuma ba naka bane kaza ba naka bane an riga an rubuta wannan tun kana cikin mahaifiyarka kamar yadda aka faɗa kowa an rubuta arzikinsa an rubuta kuma abubuwan da ajalinka da shauran kwanakin da to idan ka zo kana tuna kana faɗa kana cewa Allah ba ni ka ana ka maka ba ni kaza so a wajen sai suke ganin ai kaman kana nuna Allah ya manta ne kenan kake tuna masa to shi yasa su a wajen su kunya suke ji su zo su roki Allah shi ne musu wani abu to yaya mutumin da ya ji kunyar Allah zai roke shi ya wani abu ta yaya kuma zai je wajen wani abokin halitta kuma ya je ya ce masa ya masa wani abu bisa su a wajen su ba zai iya yi ba su je wajen wani shi mace masu wani abu ba to wannan shi mukami ne na wasili ne wanda sun yi nisa a wajen ma'abota Allah amma sa'iruna su waɗannan su ne gashi nan zai magana a akan maganar su نعم yawa cewa su irin waɗannan a, idan wani abu wato ya zama ya kamar talauci ko kuma wani abu ya same su نعم to suka mika abin zuwa ga Allah su rike shi kuma ya yi wannan kansu to su wannan kowanne ne da irin matsayin sa ne Mm.
إذا التبس عليك أمراني idan lamari guda biyu sai ya rikita gare ka
فانظر أيهما أثقل على ka النفس kasa ganewa cewa waɗannan abubuwan nan wanne abu ne wanda yake mai kyau ko wanne abu ne wanda zaka yi shi ko wani abu ne ba shi da kyau a ciki to sai ka duba as'aluhu ma'alan nafsi wanne ne ranka tafi jin nauyin ta aikata shi
فاتبعه to ka bi shi wannan abu domin وإن- aikin alheri ne duk abin da ka gara ita tana jin nauyin ta aikata shi to shine aikin alheri فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا domin ita rai ba wani abu da yake nauyi gare ta sai abin da yake gaskiya ne wannan kamar ya ga maka mizani ma'auni ne na farko a cikin mutanen da suke sa irina wanda sun shigala sun shagala wajen ijtihadi na yara su suka sun gyara kansu su zama bayi na Allah wannan kamar ma'auni ne na na kansu duk da ka san cewa su duk inda ma'auni yake na sa'irina za ga akasi ne na ma'auni kuma na waɗanda suke su kuma wasiji ne su kuma Da shi ta duk da dai waɗannan abubuwan ma'auni ne wanda yake ah, ko a wajen mutane ma ana samun tafawuti ko da a cikin sa'iri nan ma za ka kai abin da yake yana da nauyi a wajenka a zuciyarka zuciyarka ta yi sai ga a wajen wannan shi ba shi da nauyi a wajensa sai kai a wajen dai kowa da dan adam dai balil insana ala nafsihi basira ne kai ka san menene yake zuciyarka tana jin nauyin sa sai shi zaka auna ka gaskiya ce tunda zuciyarka tana jin nauyin abin nan to ko lalle wannan abin gaskiya ne ka aikata shi amma ta yi yawa kila abin da ni nake jin nauyi a zuciyata ba lalle shi kai kuma kake jin nauyi a zuciyarka ba kowanne za a ga akwai wani abu wanda yake a zuciyarsa a, yana masa nauyi wani sai ka ga misali yanzu kawai ci a wajensa shine mai wuya ba zai iya yi ba wani kuma sai ka ga shi a wajensa a, yin maganar ya fi komai sauki a wajensa نعم wani kuma a wajensa ka ga cewa shi kuma ya yi maganar shi kuma shine mai wuya a wajensa ka kowanne dai akwai irin abin da kowanne ya Allah ya jarabe shi da shi نعم sai ka duba ka gani kai menene wani za ka ga uzla a wajensa ya nisanci mutane ya tafi shine mai sauki a wajensa amma in ya zauna a cikin mutane ba mamaki sai kaga kuma mutane sun rinjaye shi wani kuma ya hulla da mutanen ya fi mun sauki akan ya hulla haka dai haka haka za ka ga kowane lokaci to kowane abu ne ka gade zuciyarka ta fi jin tana jin nauyinsa to kasancewa wannan abin shine gaskiya wannan
من علامات اتباع الهوى yana daga alamomi na bin nan na san rai المسارعة إلى نوافل الخيرات shine mutum ya gaggawa zuwa na bilfiji na alheri والتفاصل وتفاصل عن عن القيام بالواجبات amma ka kana kasala kuma abin da yake na wajibi tsayawa da wajibi نعم za ga abin da ya shafi kamar hamsala wajen nan da sauransu sai ga mutum ya tashi yana kasala ko lokacin an kiran sallah ya ga mutum ba zai tashi ba ji. sai bayan ma wata kila sallar ta yi nisa ko kuma a'a ba za a samu jami'in ba ko kuma kamar irin waɗannan abubuwa amma sai ka ganshi kullum aikata nafila ba wanda ya fi shi nafila da abin da ya shafi wannan to dama ita rai kullum abin da take so ai abin da za ta samu wani shuhura da shi ta zama take banta da shi wannan aikin farilla dan mutum yanzu misali yana yin aikata sallarsa ko yaushe ai ba abu ne wanda mutum zai samu wata ɗaukaka da shi ba amma idan misali mutum yana aikata nafila ai zaka ji an ce ka ai wani mutumin nan mai nafila me yawan azumin nan a kullum a cikin azumi to ita dama shi rai abin da take so kenan to kaga daga nan zaka auna ranka ashe kenan ba wancan abin da ya kamata ya zama wajibi ya zama saboda kowa da kowa wannan yana yi ba shi kake kokarin kai ba ka kuma abin da yake kokarin ana samu a samu shura da shi a shi shi kake zama to wannan yana daga cikin alamun bin son zuciya lalle lalle akwai bin son zuciya a cikin wannan abu inda kaga mutum inda mutum ya ga yana irin wannan abu shi ma wannan kamar wani ma'auni ne na biyu ya kuma ba mutum cewa lalle lalle mutumin da yake yana kokarin gyara kansa lalle ya kula da waɗannan abubuwan domin za ga duk abin da yake na wajibi ne sai ga yayi nauyi a wajensa saboda mai saboda musharakatin nasu biyu za ga mutane sun yi tarayya kowa da kowa yana yi yana aikata shi in haka ne ga ba wata maziya ko wata daraja da za ta samu a ciki dan kai dan kai sallar ka sallah biyar amma zai tsaya yana yabanka amma an kana yin azumi kullum ko kuma kana yin nafila kullum cikin dare a ce a wani mai nafila yau nafila na haka zai ka samu ta dauka to in kana yin irin wannan to kasan cewa shi ma wannan abun lalle kana bin sarrai sai a kokari a maganin ta
ka yi da ba'ati to ubangiji madaukakin sarki kamar yadda ya halicci bayi sai kuma ya ba su wani abu don kada su zama sasakai sai ba su wani abu waɗanda za su dinga fuskantar su zuwa gare shi domin kada ya bar su haka sasakai saboda an san ita zuciya da take akwai jinkirin aiki kuma akwai tsawon buri ko yaushe an sai yana da sha'anin ta wannan to sadaka sai ubangiji madaukakin sarki ya bawa bawa ta yadda zai zabura zuwa kusanta zuwa ga Allah saboda haka shine sai yake kayyada da da da ajibo ya kayyade biyai da da yanil auqati da ayyana wakatai na'am kai la yamna uka an ha wujudu taswifi kada samu wannan na jinkiri ya zama ya hana ka an ha gabaranta na'am ubangiji madaukin sarki da ya tashi sai ya sanya ya ce lalle a dan kada bawa ya zama ya shagala sai ya ce akwai waɗansu abubuwa wanda ya zama wajibi akan zalin ne sai ya yi shine kamar harkar ibada din nan kuma sannan ya alkawari ya ce duk mutumin da ya aikata wannan ibada din nan lalle zai sashi a cikin ni'imarsa wanda kuma ya karkace mata shi kuma zai sashi a cikin azabarsa sannan sai ya sanya a cikin waɗannan biyayya ta sai ya ce to da me za a bi shi sai ya sanya farallai da shauran wa'ansu abubuwa na ahkamu dai wanda ubangiji madaukakin sarki ya ayyana shi bayan haka kuma sannan sai ya ayyana wakati wanda yake mahasusai kowanne sai ya ayyana masa wakati misali sallar azhar ya ayyana mata wakati la'asar ya ayyana mata wakati garba haka ya ayyana mata lokaci domin da an babbawa an ce masa shikenan za ka yi sallar amma ka yi duk lokacin da ka dama da ba sai shagala bai zai ba saboda sai aka ayyana maka lokaci dan kada ya zama samun jinkirin wannan abin idan ya zama baka yi ba sai ka ce to a wannan ya goyi bari kuma samu wani lokaci amma sai aka ce maka to wannan sana da lokaci ka kora ta wuce maka ma je julin sai ka rama ta to ba dan komai ba dan ya zama ya wannan samun jinkirin ya zama ya ya hana ka bai hana ka ba gabarta ko sa alaikal waqtu ko ko sa alaikal auqati eh kuma to ya yayar wata a auqatu waqatai alaika gare ka kai ta buƙalaka hissatul ihtiyari dan ya zama wato ma'ana raban nan na ihtiyari na zabi ya zama ya samu gare ka sai yazo kuma a ciki ma sai ya yalwata waqatin kamar sallar azhar kaga aka ce mutarar da yana fara tun daga zawali ne har zuwa a kama ko shi kuma daga nan larurin da ya fara ya zarce har zuwa faɗuwar rana shi ko mutari ya fara tun daga nan har zuwa shi ma muka aka faɗi lokaci mutarinsa shi ma ga yanda zai har zuwa lokacin da aka ce inuwa mutum za ta kai kamar tsawon su guda biyu ko sannan kuma daga nan kuma larurin da ya zarce har zuwa magana ka kowane dai an faɗi wani wakati kuma wakatin sai aka yalwata maka dan ka da ma ka samu wannan mutarin wannan rabon da ake samu na wannan lokaci zababban sai zama ya rota maka ba inda yace baka misali yanzu kamar lokacin sallar magarba a ce baka ana gama ne shi kenan mutari ya fita kaga a lokacin ya zama kuntacce ne to da a ce duk kowane ibada duk haka take a haka sai ya zama wannan rabon na zabin da ba za ka same shi ba sai shi duk dai Allah dan yana son bayansa ne kuma ya zama ya ba su wani hanya na yanda za su saboda haka Allah ya duk wannan hikimomi ne na na wanda Allah ya yi na'am
saboda ya san ita rai koyaushe a cikin kasala take a wajen bi- biyayya ga ga mahaliccinta
alima qillatu nuhud lil ibadi ila mu'amalati ubangiji ya san karancin zaburar bayi Hmm.
ila mu'amalaci zuwa su yi mu'amala da shi fa aujaba alaihim wujuda da'ati saboda haka sai ya wajabta samun nan na bin sa fasaqahum ya ilaiha kora su zuwa gare ta ita wannan biyayya ta ta bisalasil ijabi da mari na wajibci Hmm.
saboda don ubangiji madaukin sarki bai wajabta ya ce ibadan nan ta zama dole ba cewa haka in ka dama ka yi in gogara ma ka yi ba wanda duk yake son mu'amala da Allah yake son kusanta da Allah Mhm.
shine zai yi ibada Mhm.
a wani an shi kenan zai zaɓi rashin yin ibada ne tunda shi bai dame shi ba Mhm.
abotar wannan abotar ba ta dame shi ba sai ubangiji madaukin sarki saboda yana son bayan nasa su dinga mu'amala tare da shi sai ya ce to ibada ta zama dole Hmm.
kaga kowa kenan sai ya yi wannan abin domin me dan ya kusanta zuwa ga Allah Na'am.
saboda ya san karancin zaburar bayi zuwa wannan abubuwan sai ya samu musu ka haka man wannan dolan ta zama musu ita ce mari wadda za ta jawo ka dole ka matsa kusanci zuwa ga Allah kake Na'am.
ko kana so ko baka so dole dai a cikin auqatin nan to biyar nan dai sai ka kusanci zuwa ga Allah sai kai munajaci da Allah ne a cikin auqatin nan guda biyar ko kana so ko baka so Na'am.
haka ya sa maka dole ke
ajaba rabbuka da ya faɗi wannan sai ya kawo wani hadisi na'am wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaba rabbuka min qaumin yasaquna ila jannati bi salati sunna cewa ubangijinka yana mamakin mutane wanda ake koro su zuwa aljanna bi salatin jamari a ce wai bawa ba zai bi Allah- Allahnsa ba har sai an jawo shi zuwa mari kagan kuɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo waɗansu an ja su da wa'azi sun bi Allah waɗansu ko sai da aka musu tilas ma sannan suka yi to kaga waɗannan wanda suka zo suka fitin tilas din ai kamar mari aka za aka ja su zuwa aljanna suna so ko ba su so kirra aka aka ja su yadda suka je aljanna ko ba su so to shine yake faɗa yake cewa to yana mamaki a ce ko ba dan ijabin nan ba Mm.
a ya kamata a ce mutum ya yi ana abu da zai kusanta zuwa ga Allah shi ne me yace gaba
aujaba alaika a dake ko a wujuda wajaba alaika wujudu da'atihi ya wajabta maka samun samun annabin sa wa ma aujaba alaika illa dukula amma bai wajabta zuwa gare ka ba illa duhul jannati sai dai shiga aljanna na'am wannan wajibcin da Allah ubangiji madaukakin sarki ya wajabta maka cewa lalle lalle sai ka ibadan nan ba don kowa bane saboda yana zan yi ma kila sai ka shiga aljanna ne ko kana so ba ba shi za din ya maka wannan abin nan na'am shi za aka yi maka wannan tilas kaga an jaka kenan da maridan aka jaka zuwa aljanna Hmm.
shi sa aka wajabta maka wannan abu domin wanda ba dan an wajabta din ba da ba zai yi ba da ba da an ce a sai ka ga dama ne in kana son ka kusanta ga Allah shikenan ka yi in baka son ka kusanta ga Allah shikenan ka bari wani shi sai zabi shi wanda ya zauna haka din ya huta din ya fi masa Hmm.
shi sa sai Allah ya yi masa tilas ba dan kuma saboda Allah yana son ya sa shi aljanna tilas Hmm.
shi sa aka wajabta masa wannan abu.